بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar asabar a ci gaba da daura ta wannan bita ta kwanaki uku da muke yi daga wannan gari na kan giwa cikin karban kuma arewa a jihar kebbi wannan shine darasi na biyar cikin littafin tuhfatul mubtadi bi sharhi manzumatul baiquni zamu tashi daga shafi na 34 fadin mawallafin littafin salisan abu na uku cikin anwa'ul hadith shine adh-dha'if wato bayani game da hadisi da ake cewa adh-dha'if malam yace intaqalan nazimu rahimahullahu ila alqism athalith mai littafin ya tafi zuwa ga kashi na uku wa huwa a'ammu aqsami ulum alhadith wannan kashi na uku shine kashi mafi fadi cikin kashe-kashen ilmomin hadisi saboda mene iz yadkhulu fihi jami'u anwa'i dha'if domin dukkanin nau'o'in hadisai masu rauni suna shiga ƙasan wannan ɓangare bi ikhtilafi suwarihi wa ashkali bisa bambancin yanayinsu da ainihin kamanninsu wato duk wani hadisi za a ce madaifi yana iya shiga cikin wannan nau'in kuma suna da yawa fa qala rahimahullahu sai yace wa kullu ma an wa kullu ma an rutbatil husni qasr فهو الضعيف وهو أقسام كثر yace wa kulluma duk abinda an rutubatul husni kasura ya takaitu daga kaiwa matsayin hadisi hasan fa huwa dha'if shi yake ce ma hadisi mai rauni wa huwa shi din aqsamun kashe-kashe ne kufur masu yawa qauluhu wa kullu alwawu aqifa wannan wawun din ta aqafi ce wa kullu tufidul umum wannan kuma kullu ce ta umumi wa hadha al-labbu ablagu al-fadil umumi ma wato wannan lafazi na kullu yana daga cikin lafuzza mafi ainihin wato fa'i a cikin al-fadil umum sai kuma ma kullu ma ai allazi ai wa kullu allazi ma anan mausuliya ce jaa wa naqala wa huwa ar-rutbati ai an manzilatil husni kasura ya kasa kaiwa matsayin kyakkyawan hadisi bidan milha'i wa sukunin sin a ce alhusni wal muradu bihi alhassanu sabiqu zikru alhassan din can da aka ambata a baya shi ake nufi an wa yakunu min babi aula nuzuluhu ar-rutbatu sahih don aka ce ya kasa kaiwa matsayin hasan kaga za a ce ya fi dacewa bai kai matsayin sahi ba domin hasan din shine ajna don bai iya kawo matsayin ajna ba ina kuma ga matsayin a'ala yace qasur bi fatihi al-qaf wa dhammi as-sadi zaka kanta shi kace qasura ay nazala yayi kasa sawa'un kana nuzulu min haythu dhabt laqilihi aw suquti suqutin fi sanadihi shin wannan kasawar ta zo ne ta ɓangaren raunin wani mai riwaya ko ko ta zo ne ta ɓangaren wani giɗi a cikin isnadinsa fahuwa bi sukuni laha'ilil wazin kamar da muka fara a baya fahuwa za'ifu shine mai rauni ai annau salisu min anwa'il hadith nau'i na uku cikin nau'in hadisi fi hadhihi manzuma a cikin wannan kasida huwa fil lughati khilaful quwwati was sihha haka ce ad-da'if a harshen larabci ana nufin duk abin da ya zama ya wannanci ƙarfi da lafiya wahwa bi taskinil ha'ishi ma ai adha'ifu kaga shi wannan hadisi mai rauni aqsamun kaza bir raf'i haka za a ce aqsamun wa yakunu khabaran sai zama khabari na na huwa wa fi ba'd an-nusakh yago a wasu copies din wahwa aqsaman sai zama mene waya kunu tamyidan sai a ce wa huwa yaji'u aqsaman kin aqsaman kathira sai tamyidan muhawwalan anil fa'ili wa muqaddaman ala amili wanda yake an juye shi daga daga fa'ilin shi kuma an gabatar da shi akan amil ɗinsa ka annahu qala kafura da'ifu aqsama da'ifi yayi yawa wajen rabarabansa wal ma'ana annahu anna lahu aqsaman kathiratun yana da kashe-kashe aqsaman kathiratan masu yawa qasama ibn hibban ila 50 qisman qasama ibn hibban ibn hibban al-imam ibn hibban ya raba su zuwa kashi 50 da wani abu kamar yadda yake cikin littafin ibn salahi muqaddima da wasu wurare wa'adda hal iraqi ila 42 qisman al-imam al-iraqi shi kuma ya kirga nau'i kala daban-daban na hadisi mai rauni har zuwa nau'i 42 wa huwa min at-ta'ab alladhi laysa wara'ahu arab wa min taswid ar-riqa' bima laysa min wara'ihi intifa' wannan zance ne na azanci yace wannan ai ta kakkasa shi ai ta kakkasawa har ya wuce misali to yin wani wahala ce wadda babu wata riba a cikinta at-ta'abu allazi laysa wara'ahu arab kama a ce aikin baban giwa ne wa min taswidir riqa cika takadda ne kawai da rubutu bima laysa min wara'ihi intifa wanda babu wani amfani a cikin sa a ce sai an tararraba su an yi yawa da su haka ba ba sai an kai ga haka hunaka aqsamun minhu istaqarra al-istilahu bi dhikriha li fa'idatiha yace akwai wasu kashe-kashe waɗanda a ilmance su ake faɗa ko da yaushe to su ba laifin a ambace su saboda fa'idarsu min hama huwa min jihati saqati fi sanad an tana mun faɗi cewa raunin yana komawa zuwa ga abu biyu ko dai as-saqatu fi sanad gidi a cikin isnadi ko kuma at-ta'anu fi rawi wani suka da aka yi ma mai riwaya to zai fara da magana akan as-saqatu fi sanad yace kalmun qati wal mursal wal mu'dal waɗannan guda uku duka gibi ne a cikin isnadi mun yi bayani akan su munqati shine gibi guda daya al mursal tabi'i yace annabi yace al mu'dal gibi guda biyu a wuri daya al mu'allaq shine wanda aka cire a farkon isnadin sa wa minha ma huwa min jihati dhabt akwai kuma waɗanda suna komawa ne a game da suka ga mai riwayan akwai suka min jihati babti haddasa akwai suka min jihati irdihi mutuncinsa kowanne za ka ga biyar-biyar a saƙat biyar a ta'an firawi ta ɓangaren mutuncinsa abu biyar a ta'an firawi ta ɓangaren haddasa abu biyar da ka asbabu a raddul hadith za ka ga sabubba ne guda goma sha biyar su ne usul ɗin ya ce ta ɓangaren hadda ko dai almakalu walmaudu walmu'al wata hata almu'alli alwa'u za a iya samun hadisi wanda yake makalubi an jirkita shi za a iya samun hadisi wanda yake maudu'i ƙarya aka kira ka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun hadisi mu'al wanda yake da tangarda wata hata almu'alli alwa karkashin shi kuma akwai nau'o'i daban-daban subdivisions kenan wa min wa ma'anan nazam ma'anan waƙan ma'anan kasidan da yace wa huwa dha'ifu wa kullu ma rutbati li husni qasr fa huwa dha'ifu huwa aqsamun kuthur yace anna dha'ifa huwa kullu ma nazala ar rutbati li husni shine da hadisin da ya gaza kaiwa hasan wa huwa aqsamun kathiratu yana da yawa wa tahriruhu an yuqala ad-dha'ifu huwa kullu hadithin faqada shartan aw akthara min shurutil qabul shine da hadisin da ya asara ya rasa ɗaya ko fiye da ɗaya cikin sharɗan karɓan hadisi wa shuruɗul qabuli sabaqa dhikruha fi sahih waɗanda aka ambace su a baya cikin bayanin sahihi wal hasan da wanda aka ambata a baya cikin bayanin hadisi hasan nulakhisuha fi tali ga sunan sune a takeice sharɗan karɓan hadisi ittisalus sanad isnadin sai saji da juna kowane malami daga bakin malamin sa yaji da riwaya ko da arzi ko da ijaza adalatul ruwat annaqilin li hadha alhadith ya zamana wanda suka rawaito hadisi mutanen kirki ne wanda aka san su da adalci da nagarta ta addini da ta muruwa na uku adabtu almutahaqqiqu liman qalahu kaifin basira da haddace abin da ake ruwaitowa na hudu adamu shuzur kar a samu wani hadisi wanda ya fandare mun yi bayani akai ya zama kowa ga abin da ya faɗa shi gudu na abu can daban fandarare adamu illa ka a samu tangarda na shida al'abid inda lihtijaji bi a samu wanda zai ƙara masa ƙarfi in za a kafa hujja da shi wanda da yana da ɗan wani rauni kaɗan kamar yadda aka ja ba misalu dha'if bin nisbati lidha'f alkhafif alladhi lahu ma yujbiruhu an yi misalin hadisi mai rauni wanda ainihin wato yake da ɗan ƙaramin rauni wanda wani abu ya ƙara mai ƙarfi sabaka misaluhu fil hasani lighairi an ambaci shi a cikin misalin hadisin hasani lighairi yana ƙarin sharhi ne akan al'abid inda zai tarjumi wa bi nisbati lil da'if shadid sayati lahu amsalatun fi anwa'ihi al-atiya insha Allah ta'ala yace sauran masu rauni da yawan kuma kowanne aka je babun shi wato babun maudu'i babun munkari babun mu'allal ko al-mu'all kuma kamantan shi kowanne a daidai wajen za a ambaci misalin da ya dace wasu abkuru huna misalan laka huna misalan muhimman ga wani misali mai muhimmanci qala al-imamu abu daud imamu abu daud ya fada lamba hadisi na 3121 yace haddathana muhammad ibn al-ala wa muhammad ibn makki al-marwazi al-ma'ana wato yana nuna maka cewa abinda zai kawo a nan waɗannan malaman ya yi riwayar hadisinsu da ma'ana kowa ya ba shi hadisi da lafazi sai ga lafazin ya kama da juna sai ya narka shi shi sa ya ce maka alma'ar kala haƙala su biyun da muhammad ibn al'ala da muhammad ibn baki suka ce haddasa na ibn mubarak wato abdullahi ibn mubarak babban malamin an sulaiman at-taimi daga sulaiman ibn darkhan at-taimi an abi usmana sai ya mama zai ce walaisan nahadi akwai wani malami abu usmanan nahadi da ya shahara malami ne mai nagarta to ba shi bane a nan wajen sai ya ce walaisan nahadi an abihi shi abu usmanan daga babansa amma akal ibn yasari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce iqra'u yasin ala mautaku ku dinga karanta suratul yasin idan an yi mutuwa kafin akai mutum kabari sai a zauna a sauke mishi suratul yasin wannan karatu ne mai rauni yadda ya shahara a cikin mutane ko hadha hadithun da'ifun malam yace wannan hadisi ne mai rauni bi jahalati abi usman wa abi saboda wannan abu usman da shi da babansa malaman hadisi basu san su qala ad-darqutni saboda haka imamu ad-darqutni tunda can yace hadha hadithun da'iful isnad majhulul matn wannan hadisi isnadin shi mai rauni ne ko ba a san matanin shi ba sai ta wannan hanya wala yasihu fil babi hadithun game da wannan mas'alar mas'alar hukuncin karantawa musulmi in ya mutu yasin shine fil babi babu wani hadisi da ya tabbata zaka abin ba shari'a bane wa qala shaykhuna muqbil muqbil ibn hadi alwazi shi kuma Allah gafarta masa yace hadithun da'ifun li'annahu min tariqi abi usmana wa laysa bin nahdi ya ce wannan hadisi ne mai rauni an kawo shi ta hanyar wani mutum mai suna abu usmanu ko ba abu usmanu na hadi ba ne an abihi ya ce daga babansa wa huwa majhulun ba a san su ba fa fihi da'afun akwai rauni wa tirabun akwai rikici a cikin hadisi qala wa qala al-shaykh al-albani al-shaykh al-albani rahimahullah yace amma qira'atu surati yasin indahu karanta surati yasin indahu ya'ani al-mayyit a kusa da mamaci wa tawjihuhu nahwa al-qiblati a juyan mamaci ya kalli al-qibla kamar yadda zai kwanta a kabarinsa sai a tsuguna a gaban sa ko ta gefen kayansa a karanta yasin falam yasihha fihi hadithun ashkul albani cikin cikin akamun janaiz yace wannan san bai inganta ba wa qala kuma yace wal istihbabu hukmun shar'iyyun abin da ake cewa mustahabi hukunci ne na shari'a ba a yin shi la yathbutu bil hadith dha'if ba ya tabbatar da abu kaza mustahabi ne kuma ya zama hujjar da aka kafa hadisi ne mai rauni kaman anan kama huwa ma'lumun min kalam ibn taymiya fi ba'd musannafati kamar da ibn taymiya ya ambata a wurare daban-daban cewa ba aiki da hadisi dha'ifi wajen tabbatar da wani abu mustahabi wanda bai da wata hujja daban qultu ni malam mai sharhi sai nace was sahihu al mu'tabaru inda al-muhaddithina annahu la yajuzu al-amalu bil hadith ad-da'if mutlaqan hatta fi fada'il al-a'mal yace abin da yake zance ingantacce wanda shine abun lura a gun malaman hadisi shine baya halasta ayi aiki da hadisi mai rauni kwata-kwata koda a cikin falala ayyukan mas'ala aiki da hadisi mai rauni mas'ala ce da malamai suka dabdala a kanta wasu malamai suka tafi zuwa ga halastawa da wasu sharruɗa kamar su ibn hazmin kenan wasu kuma suka tafi akan cewa san bai halasta ba irin su ibn hazmin irin su shekul albani da shi wannan malamin da makamantansu su ma su ibn hazmin da suka ce ya halasta sai suka kawo sharruɗa waɗanda sai ka ga cewa sharruɗan ƙarshe kamar suna cewa ka ayi sai ce na farko kada raunin ya zama mai tsanani Allah ya kunu da'afu shadidan dole ya zama raunin din mai dan galmi-galmi ne na biyu Allah ya taki da fa'iluhu annahu yaqumu bi fi'li shari'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi kai ya sa waran shi cewa yana aiki ne da wata shari'a kawai yana yin kantafi ne yasa abin da yake sannan kuma yace kuma kada a shaharantar da shi tsakanin mutane a dinga koyawa mutane kai dai in ka gansu za ka yi to ka yi kuma ka san babu wani tabbas abin da kake kaga tun farko gara a bari ke wasu malamai kuma suna ganin a'a za a yi in dai abin yana da asali in yana da asali fil jumla to abin da ya biyo baya misali a ce sallar duha tana da asali dama tabbatacce sai aka samu wani hadisi ya ambaci wata falala ta sallar duha wannan dama ba za a fasa yin sallar duha ba ko da babu hadisi amma babu laifi idan an zo lissafin falalolin sallar duha a ambata da shi amma a faɗi matsayin shi wannan duka maganganun malamai ne da suka yi kala daban-daban sun yi dabdala sosai a kai abinda da ya fi kawai a tsaya ga iya abin da ya inganta domin a cikin abin da ya inganta akwai abin da ya wadatar ba sai an shiga cikin wata wato wata harƙalla ba Allah ya tsare wannan shine dunkulallen zance game da hadisi mai rauni za a zo a yi magana a kan nau'o'in hadisai masu rauni can gaba insha Allah wato da hadisin da ya gaza ya zama sharaɗi cikin sharuɗan da aka kawo na inganci ɗaya ya faɗi ko fiye da ɗaya da gwargwadon rasa sharuɗan wajen yawansu ko ƙarancinsu gwargwadon nauyin raunin shi ko rashin nauyin rauninsa sai mu tsallaka inda yake cewa rabi'an na hudu al-marfu'u hadisi wanda yake marfu'i wannan kuma yanzu zai fara mana bayani ne akan wato hadisai ta fuskar tsayin isnadinsu ma'ana izuwa ga wa suka tike in ya tike mun ji an ce hadisi na iya tikewa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zancen yana iya tikewa zuwa ga sahabi zancen na iya tikewa zuwa ga tabi'i to kowanne akwai sunan shi daban shine al-marfu wato wanda ƙarshen al'amari an danganta ne an daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma taqala an-nazim ila an-naw'i ar-rabi'i min anwa'i hadha al-ilm ash-sharif malamin ya tafi zuwa ga nau'i na hudu cikin nau'o'in wannan ilimi mai daraja ala hasbi tartibihi fi manzumati abi sa'id da jero su wa huwa naw'un yata'allaqu bil matni wa idafatihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan nau'i ya da alaka da matanin da kuma zuwa ga danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-marfu' shine hadisi marfu'i qala ta'ala Allah yace ya qala qala qala nazim rahimahullah ya waka yace wa ma udifa lin nabiyil marfu' abinda aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-marfu' qawluhu wa al-wawu aqifa wannan wawun ta adafi ce وما اسم موصول اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا wannan ma matsayin ta dai da allazi tana matsayin mubtada udifa fi'lu madi mabni al majhul zaka ce udifa fi'lu madi ne wanda mabni ala ma lam yusma fa'ilu wa naibul fa'il mustatirun taqdiru huwa ay udifa huwa aidun ala ma wanda yake koma zuwa ga waccan ma wal jumlatu sila silatul mawsul jumlar dake wannan fi'ili da fa'ilinsa ɓoyayye tana matsayin jumla ce ta sila wal mudaf lin nabi kenan kullu ma umila ila shay'in wa usnida ilayhi faqad udifa wal munasabatu huna zahiratu lin nabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka danganta to yana nuna karkata zuwa gare shi wannan kuma da aka danganta abu ne a fili udhifa lin nabi bi takhfifil ya za a karanta lin nabi ba za a ce lin nabi ba wa sukuniha lin nabi a mata dauri lil wazni saboda ma'aunin wal muradu bihi huna wanda ake nufi da wannan annabin anan kaga ai ba a faɗi sunansa ba aka ce kawai linnabi ga annabin nan shine Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha qaidun ukhrija bihi ma udifa ila sahabi wannan qaidin ya cire abinda aka danganta wa sahabi wa huwa mawqufun na sahabi shine mawqufi za a zo a ji magana akan shi a a aw ma udifa ila tabi da kuma abinda aka danganta ma tabi'i wa huwa maqtu'un shi ake cewa maqtu'i kama sai ya ce wa hadhihi al-idafatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama laysat muqayyada bi ahadin sawa'un kana al-mudifu sahabiyan aw tabi'iyan aw musannifan aw mutakalliman yace wannan idafar kowa ya danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un sahabi ne ya danganta mai ko tabi'i ne ko wani malami ko wani mai magana to duka kowa ya danganta mai za a ce a sunan shi marfu'i akwai al-imamul khatib a cikin kifaya shi yana ganin cewa wanda za a ce marfu'i shine sai abinda sahabi ya bada labari yace ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamai suka ce ba dole sai labarin da sahabi ya danganta ba domin nan ba ana magana kan inganci ko rashin inganci bane ana siffanta abin da ya faru ne duk wanda ya danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana sunanta marfu'i ya rage ta tabbata ko bata tabbata ba wa yusamma ma adafahu ila annabi sallallahu alaihi wasallama bil marfu' ana cewa abinda aka dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallama marfu'i hadha indal muhaddithina wa ghairi haka abin yake gun malaman hadisi da wasunsu wa hasilun nadmi abinda wannan karatu ke nufi shine al marfu'u ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisi marfu'i shine wanda aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahriruhu al-marfu'u huwa ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa abinda aka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko tabbatarwa ko wata siffarsa ta halitta ko ta dabi'a aqsamu yanqasimu ila qismaini kulliyaini ana raba shi zuwa ga kashi biyu akwai almarfu'u lafzan wanda lafazi ne karara nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya fada wa huwa ma sarraha fihi naqil bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kawo magana ya fada karara ya ce annabi ne ya fada wa yadkhulu fihi ma amara bihi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umarni aw fa'alahu ko ya aikata aw aqarrahu ko ya tabbatar aw bi annahu sifatun sharifatun lahu ko sifatan shi ake ce ma almarfu'u lafzan مثال القول أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم أخرجه الستة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلمي بايا قادا كافر كافري بايا قادا مسلمي yace akhrajahu sita malamai shida sun fitar da shi su ai malamai shida sune bukhari da muslim da abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wannan su ake cewa al-sitta ba a cewa sitta siha sai dai a iya cewa kutubus sitta ko a ce as-sahihani was sunanul arba'a amma ba a cewa sitta siha wannan ba lafazi ne na ilmi ba wa qad jama'a as-suyuti fi fi hadha kitabahu jam'al jawami suyuti yana da littafi da ya hada akan irin waɗannan hadisai ya same suna jam'ul jawame wa ja'alahu qismaini wato ya sa shi kashi biyu al'awwal kashi na farko qismul aqwal maganganun manzo Allah sai wanda suke al-marfu'u lafzan wa thani na biyu qismul af'al wanda suke ayyuka ne dhammanahu ma qararahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhammanahu ya kuma saka a ciki abinda nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to wannan kashi na farko kenan al-marfu'u lafzan akwai kuma almarfu'u hukman wanda ba lafazi bane amma yanayinsa yana nuna hukuncin cewa marfu'i ya ake gane shi huwa ma lam yusarrih fihi sahabi bi idafatihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi yazo ya faɗi magana bai ce annabi ne yace ba ma a qiyamil qarinati al-muhtamala anna al-murada idafatuhu idafatuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine amma sai a ga yanayin zancen yana nuna na annabi wa hadha lahu anwa'un wannan yana da yana da nau'o'i iri daban-daban mutum sabon bai ce annabi ya ce ba amma yanayin magana yana cewa magana annabi kamar mene qaulus sahabi min as-sunnati kaza in sahabi ya ce yana daga cikin sunna yin kaza kaga bai ce annabi ne ya faɗa ba amma hukuncin ta hukuncin sunna ne marfu'i ne kamar ibnu abbas ya ce min as-sunnati Allah yahrumu bil hajji illa fi ashhuril hajj yana daga cikin sunna kada mutum ya dau harama aikin haji sai a cikin watannin aikin haji wato daga watan shawwal kenan ko a daga watan zulqa'ada zulhijja zulqa'ada zulhijja ma banda shawwal a akhrajahu ahmad ibn mani wa ibn khuzaimah wato yanzu wannan da yace mina sunnati kaza to shi ma hukuncin shi hukuncin al-marfu'u hukman wa dhikru sahabi li sababi nuzuli al-aya ko sahabi ya ambaci sanadiyya sauka wata aya kaga ta sauka ne annabi yana raye kenan misalu a ibn abbas radiyallahu anhu wa fi qawlihi a cikin fadin Allah madaukakin sarki inna ma yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera yace nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassa ce ta sauka ne akan matan manzon Allah ake bance akhrajahu ibn abi hatim cikin tafsirin sa ke to akwai wani nau'in ma shi kuma shine sahabi ya faɗi wata magana wadda bai yiwuwa a faɗe ta sai da madogara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya faɗi ladan wani aiki ko azabar wani zinubi ko ya bada labarin wani abu da zai faru a tashin alkiyama wani abu da ya faru da al'ummomin da suka gabata daga cikin gaibu da ya wuce ko gaibu mai zuwa duk waɗannan idan sahabbai suka faɗa ba tare da sun faɗi wanda ya gaya musu ba za a mai hukuncin marfu'i sai dai in sahabi ya kasance wanda aka san shi yana ciratowa daga ahli kitabi kaman wane kaman Abdullahi dan Amr dan As idan yayin irin wannan za a yi takatsantsan dan ba za a tantance daga waye ji ba ya faɗi magana akan banu Isra'ila ko akan kabari ko akan tsayuwar kiyama ko bai ce annabi ne ya gaya masa ba to za a karba a matsayin al-marfu'u hukman sai in sahabi wanda aka san shi da cirato magana daga ahlul kitabi to shi shine za a yi tantance tukuna a ƙara bincike wannan shine alhadisul marfu'u alhadisul marfu' wato wanda aka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba da shi shine alhadisul maqtu'u shine akasin wancan ko dan uwansa zamu ga a can ya ambata mana rabin baiti ya ambaci sadrul baiti na bakwai anan sai ya ambaci ajazul bait na bakwai domin a cikin baiti da suka bu wa ma udhifa lin nabiyil marfu wa ma litabi'in huwa al maqtu' sai sai tsallaka bai ambaci na tsakiyan ba saboda larurar waka wa ma kuma abinda litabi'in yazo na tabi'i huwa al maqtu' shine wanda yake da suna al maqtu' summa ashara an-nazimu ila naw'in akhar min anwa'i wa aqsamil hadisi min haisun ta'isara sannan malam mai kasida ya ƙara ambaton wani nau'i kuma har ila yau cikin nau'in hadisi ta fuskar tsayin isnadin sa wa huwa ma yantahi sanaduhu ila tabi'i shine wanda isnadin sa ya tike a gurin tabi'i wa man dunahu ko na ƙasa da tabi'i kama atba'u tabi'ina da sauransu wa hadha ma yusamma al-maqtu' shi yake cewa al-maqtu' qala an-nadhim rahimahullah وما لتابع هو المقطوع الواو حرف عطف والمراد والقسم الخامس كما yana cewa ne kashi na biyar ma ay allazi wato ismu mawsulin mabniyin ala sukun fi mahalli raf'i mubtada ay allazi litabi'in wa litabi'in dinnan shi kuma jarun ne majrur muta'allaqun muta'alliqun bi wajibil hazfi taqdiruhu wa ma udhifa litabi'in shi ta gadirin wa ma uzifa litabin wato wannan uzifa shi aka share ki waye tabi'i yace huwa mallaki as-sahabiyya mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa mata alal islam shine mutumin da ya game da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma ya ga sahabi kuma yayi ya musulunta a gun sahabbai kuma har ya mutu yana musulmi akwai wasu nau'i na tabi'ai da za a zo a yi magana a kansu a gaba su ne tabi'ai waɗanda sun yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su samu halin ganin shi ba sun musulunta a hannun sahabbai ba su samu halin zuwa madina su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ake ce ma muhadram muhadram wato gyauro kenan ayan san gyauro ko abin nan ragowar shukar bara wanda ruwan bana ya buga ya tada su to shine muhadram wato wanda yake tsakanin zamani guda biyu su ma wannan a bisa zance mafi inganci sunan su waɗannan tabi'ai sunan shi tabi'i misali a ce kamar yanzu ne mutum yana raye kana raye abubakar kuma yana raye ha ba ku taba gamuwa da shi ba kaga ba za ka ce kai kai tsaye ka san shi sai dai kun yi zamani daya iya rayuwar shi a Kaduna ko kuma iya rayuwar ka a Kebbi to haka a kosu cikin mutane haka suna kasar Kufa ko Yaman ko wasu wurare inda sahabbai suka je suka yi kai musulunci sai kuma su suka musulunta amma ba su samu zarafin tashi su zo Madina ba kafin su zo Madina manzo Allah sai sallama ya rasu akwai wanda suka zo Madina aka ce ai shekaran jiya aka mai janaiza sai dai suka ga kabarin shi Allah bai ba su wannan falalar ta shiga cikin lissafin sahabbai ba amma kuma sun rayu zamanin Annabi yana raye su ake cewa mukhadram amma su ana an san mursal din su kai tsaye duk da a wajen falala tabi'ai ne amma suka ba da labarin wani abu da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a karba tunda zamanin suna raye shine yake cewa wa huwa damiru faslin da aka ce wa mali tabi'in huwa al-maqtu ana ce mashi damiru faslin dan za a ce wa mali tabi'in al-maqtu a al-maqtu khabarun khabarun ne na mubtada ai al-hadith al-maqtu wa hadhihi al-lafzatu ismun maf ismu maf'ulin min qata maqtu ismu maf'ulin ne na sulati qata'a yaqta'u maqtu khilafa wasala wa yujmau ala maqati me me me qata shine akasin wasala ana mai jami'a ce maqati'u da maqati'u wal ma'ana al munqati'ul mafsulu anil ghayr wanda ya ciru ya zama daban da waninsa wa hasilun nadhmi ma'anar baitin nan na cikin kasida wa hakaza ma udhifa ila tabi'i kamar yana cewa ne to haka nan kuma abinda aka danganta matabi'i fa huwa an-naw'u alladhi yusamma 'inda al-muhaddithin al-maqtu shine nau'in da malaman hadisi ke ce masa maqtu'i wa tahriruhu cikakkiyar ma'anarsa an yuqala fihi a ce huwa ma udhifa ila tabi'i shine abinda aka danganta wa tabi'i wa man dunahu da na kasa da tabi'i min qaulin na maganarsa au fi'ilin ko aikinsa au taqririn ko ainihin wato tabbatarwarsa qamatul qarinatu ala taqririhi kuje nan a cikin taqriri an ƙara wani abu je malam shi ta mana magana akan shi taqririn tabi'i sai in abin ya nuna cewa ya tabbata ne wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yaga ana yi bai hana ba to ya yarda da shi haka sahabbai su ma ba sa ganin ana yin abin da ba su yarda ba su kyale amma daga zamanin sahabbai na ƙasa da su idan mutum ya ga ana yin wani abu bai yi magana ba wannan ba hujja bace akan ya yarda sai in akwai wata alama da ke nuna ya yarda ita ce karina din kaman a ce ya yabi abu kaman a ce ya nuna farin cikin sa da abu kaman a ce ya taimaka wajen a ci gaba da yin abu sani dan kawai ka ga yara suna guje-guje da mashin akan anguwa dan baka hana su ba zuwa su ce to ai liman ba ya gama mana bai ce mana koyi ba bai nufin ka goyi baya amma an ga ce ka iya ku zo ga dubu biyar ku ƙara mai ka ga yadda ka goyi baya kin ko kuma ka sa a ci ka ce a yi musu bidiyo don abin ya burge ka kana so ka yi musu posting ko aka ce kana musu adda cewa ka yaran nan sun iya babur Allah ya Allah ne shi musu albarka to ga wannan shi ta karimi amma an ba haka ba za an babu karina ba za a ce ka karara ba saboda shi sauran duka mu ɗan adam ba lazimi ne duk abin da muka ga ana yi in ba mai magana ba mun yadda shi ba lazimi ba ne ko abu da damar da ga ana yi a cikin gidanka baka yi da kuma bayar da ka iya saboda karfin da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka ba mai karfi bane zaka yi ganin matarka ko ƴaƴanka suna yin wani abu baka so amma ko ba yadda ka iya sai dai kai gunda baki ko kai tsaki ko ka fice kamar musu gidan kuka ce to shikenan ku da Allah ya danganta ne ko haka wai Allah ya kyauta to sai yake cewa a hadha huwa alladhi istaqarra alayhi al-istilah wannan shine abin da ya tabbata a gun malamai al-maqtu akwai al-munqati daban ne wanda isnadin shi yanke daban nake da wannan wannan kuma al-maqtu wattabi'una ala thalathi maratib atabihu mallakin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ashabi mu'minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalika ko mun ji wannan sai yace a yace wattabi'una ala thalathi maratib tabi'ai suna da martaba uku akwai kibaru tabi'i manya-manyan tabi'ai wahum man kana jullu ruwayatihi anis sahaba tabi'ai wanda kusan daukacin karatunsu a hannun sahabbai wato waɗanda wa mislu zalikal mukhadramina wanda muka ambata sun yi kusa da zama sahabbai sun ma girmu sabon a shekaru ga ana samun a cikinsu ma wani ya fi wani sabon ilimi irin suwa ne ya ce kamar ƙais ibn abi hazin ƙais ibn abi hazin shi ne nake baku labarin cewa ya zo madina aka ce yau kwana uku da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana shi zama sahabi ke so da kai riwaya daga sahabbai wani sama da mutum 70 daga cikin su akwai dukkanin al-asharatul bashir bil janna daga cikin su akwai sa'id ibn musayyib sa'id dan musayyib da ake malakabi da akhirul mutaqaddimin ko malam sa'id dan musayyib ya rayu cikin sahabbai ya riwaya agun sahabbai wajen guda 40 akwai kuma Muhammad ibn Sirin Imam Ahlul Basra shi ma ya zauna da sahabbai da yawa da yawa waɗannan zaka ga sun yi kusa da sahabbai sosai to akwai kuma awasitut tabi'in tsaka-tsaki sune suwaye man kanat riwayatu an sahabati wa tabi'ina mutaqariba aw mutasawiya yayi riwaya agun sahabbai da tabi'ai 50-50 yana da malamai sahabbai misali guda goma yana da kuma malamai tabi'ai guda goma 50-50 haka wahum kamar irin suwa kamar mujahid mujahid ibnu jabar ɗalibin ibnu abbasin da muke magana shekarar ji a kan shi ko kamar ash-sha'bi amr ibn sharahib waɗannan suna da malamai sahabbai suna da kuma malamai tabi'ai kaga shi sa an suka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam tayu ba kai tsaye ne sahabi ya gaya musu ba tayu tabi'i ne dan uwansu ya gaya musu aw kuma sigaru tabi'ina kananan tabi'ai su ne wa hum man kana jullu riwayatihim an tabi'in wanda su tabi'ai ne su rayu da sahabbai amma mafi yawan riwayarsu daga tabi'ai ne yan uwansu sahabban sun girme musu sosai suna yan yara galibin sahabbai suka mutu saboda ka sirrin suke rayuwar sahabbai amma suna yan yara sai zamana ba su ji daga sahabban sosai ba kamar az-zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shabin Zuhri kamar al'amash Suleiman ibn Mihran al'amash waɗannan za ka yi ta bincikawa kafin ka samu inda suka riwaya kai tsaye daga daga ‘yan uwansu daga sahabai sai ne daga ‘yan uwansu tabi'ai zuhuri galibi riwayarsa daga ainihin wato wancan nafi maulab na umar da sa'annin nafi haka na a'amash galibi riwayarsa daga daga daga tabi'ai irin su Hammad da makamantansu ina fata mun gano wannan wa qaulna fi ta'rif wa man dunahu da muka ce da na ƙasa da su ai man min ba'd tabi'ina min atba'ihim wa man ba'dahum duk wani malami da ke ƙasa da tabi'i maka danganta mai magana da isnadi to sunan shi maqtu'i tun daga na bayan tabi'ai sune atba'ut tabi'ina kaman su Malik kenan da na ƙasa da su da na ƙasa da su haka dai haka ne فإن أسند عنه خبر منهم فهو فمن أسند عنه خبر منهم فهو مقطوع ولا كاو magana daga gare shi da isnadin ta sunanta maqtu'iya fa ulima an min hadha an al maqtu'a min mabahith al matn daka al maqtu' yana magana ne akan matsayin matn wa amma al munqati wancan mai gidi shine fa min mabahith sanad shi kuma shine ke magana akan ainihin wato isnadi misalu ga misalin wannan wato al-munqati qala ibn wabbah muhammad ibn wabbah al-andalusi kenan mai littafin al-bid'a wan nahy anha yace haddathana asad ibn furat kenan qala haddathana mahdi ibn maimun an al-hasan al-basri daga al-hasan ibn abi al-hasan al-basri kaga tabi'i qala yace sahibul bid'ati la yazdadu istihadan wa siyaman wa salatan illa zada min Allah bu'da dan bid'a yana ƙara yawan sallah da yawan salati da yawan azumi yana kuma ƙara nisanta daga Allah madaukaki sarki saboda bid'a da yake wannan wannan yanzu isnadi ne mun mun maqtu'i gashi dai cikakke amma ya tike akan tabi'i shine al-Hasan al-Basri wanda ya rasu shika ta 110 bayan hijira min madhanil maqtu'i aina ake samun ire-iren waɗannan hadisai kutubu tafasir al-musnada da daban tafsiri masu isnadin nan da muka ambata ran irin su Tabari irin su Ibn Abi Hatim da tafan tafsiri ne masu isnadi suna yawan kawo maganganun tabi'ai da atba'ut tabi'in da isnadojinsu sannan wal musannafat littafin al musannaf al musannaf shine kamar littafin musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sanani da kuma wa kutub ibn abi dunya da kuma littafin ibnu abi dunya yana da majmu'a da yawa littafan shi yana yi wa kowace mas'ala littafi misali kitabul ju'i kitabul istiqama kitabus samti kitabut tahajjud kitabul kaza kowace mas'ala sai mata littafin ta daban iroito hadisai da yawa akai to yana yawan kawo maganganun tabi'ai maganganun atba'u tabi'ina ana samu a cikin maganganun da yake ruwaitowa wannan shine hadisi al munqati'u wanda wato afwan al maqtu'u wanda ya zo ainihin wato a matsayin daya daga cikin sifatul matini sifatul matini akwai cikon na ukunsu da marfu'i da shi wannan maqtu'i akwai kuma wanda za a yi magana a gaba shine wato mawqufi wanda ya zama ya tsaya akan sahabi don aje ce zai magana akan waye sahabi da sauransu ina ganin bari mu dakata nan ko saboda kan gaba ne sai mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi ya sa mana albarka a ciki da kuma gafarta mana kurakuran mu ya sa mu gama lafiya a mun kamar da muka ambata karatun ba zai yiwu shi a tafi da gudu ba amma abin nema shine iya wannan da muka koya ya zama mai iya mun fahimta wanda ya ji abin ya shiga ran shi to sai je ci gaba da neman karatun a wurin malamai kala daban-daban kamar yadda aka tambayi al'imam Ahmad ibn Hanbal aka ce gafarta malam wannan irin karatu da kake da shi da Allah ya maka baiwa da shi wai tsabaragen ikhlasi ne yasa ka same shi ko kuwa tsabayi dan Allah ne sai ya shiru ya ce to a farkon al'amari dai tsakani da Allah ba wai tsabar ikhlasi ba abu ne kawai ya ban sha'awa na jarabtu da shi sai na mai da hankali a kai sai Allah ya sanya mana albarka kuma ya gyara mana niyyata saboda haka malamai suke cewa a wajen farkon koyon karatu ana so mutum ya zama ya da wannan kwaɗayin shi ne hirsun ɗin kwaɗayi karka ce ba za ka yi ikhlasi ba amma ka haɗa shi da kwaɗayin san abin ɗan adam duk abin da yake so to yana iya shan wahala komai a kansa bai dama wannan shi ne sirrin cin nasarar ɗan adam abin da yake so to kamar yadda aka ce ƙuda ya ce akan abin da rai ke so shi kan shiran ba komai bane kun gane akan abin da rai yake so to shi kan shiran ba komai bane za a iya salwantar da shi akan abin da rai yake so irin samari yan soyayya za su san wannan ai ko za su fi mu gane wannan mudatawa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh